العزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين yau rana ce ta sha ɗai daidai ga watan rabi'un al'awwal shekara 1444 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma bakwai ga watan oktoba 2022 muna sura ta bakwai ne suratul a'raf za mu tashi aya ta 137 darasi na sha uku iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله مدوككي يتي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها tunda idan muka kalli siyakin ayar wato yanda ta taho siyaki bakin jamar aya ta yi magana ne kan an nutsar da firana da mutanen safiliyami a cikin ruwa bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin saboda sun gafala gabarin ayoyinmu to me biyo ba sai ce wa auras wannan wawun ba ta aqafi bace suna kiranta wawul isti'naf wawun ce ta fara magana sabuwa fil wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna sai muka wato sai muka gadarwa mutanen da ake kuntata musu ake tursasa musu muka gadar musu da mashariƙal ard gabashin ƙasa kuka ce wato gabashai na ƙasa wa magharibaha da kuma ainihin yammatai ɗin ƙasa ɗin allati ƙasashen da barakna fiha muka sanya albarka cikinsu mutanen banu isra'il a masar ƙarƙashin mulkin ƙabilar amalikawa da ake kira da amalikat wanda fir'auna daga wannan gidan ya fito ba amalike ne to amma kuma isra'ilawa suna masar a lokacin yana ɗanɗana musu baƙar azaba sai ka iska gona shimfiɗe ɗiya da ce su yi ta noma a kai babu sisin kubo da za a biya su to cikinsu ne Allah ya fito da annabi Musa ya kwace su daga wannan sharrin nashi to shine Allah ta'ala jalla jalalu masanin fili da koyi masanin me ya kasance me zai kasance inda ma kasancewar mata kasance sai ki ce ai sai muka ga muka gadarwa mutanen da ake kuntata musu sune wa kenan banu Isra'ila muka gadar musu da gabashin ƙasa da yammacinta allati barakna fiya ƙasashen da muka yi musu albarkaci suka ce ƙasashen da aka albarkace su da yawan annabci da Allah ya ba mutane yake saboda banu Isra'il an ba su annabawa da yawa kaga annabi Dawuda kaga annabi Sulaiman kaga Zakariya kaga Yahaya kaga Musa dukkan su Isra'ilawa ne in ka faɗaɗa kuma ka ce gidan yahuda ne ka ce yahudawa ne to amma sai ya zamanto jikokin da yawa daga cikinsu suka kasa gode wa Allah kan ita wannan ni'ima ta samar da yawan annabci daga gidansu shi kuma Allah ta'ala in yayi ni'ima yana so a gode wa ni'imar kar ai bakin kaza cika goge وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ayar ubangijinka ko ka ce kalmar ubangijinka mai kyau ɗin nan ta tabbata akan banu isra'il ma'ana ta taimako ta ƙwato su daga shirin fir'auna ta dulmuyar da maƙiyinsu fir'auna ta ba su shimfiɗaɗɗiyar ƙasa shine kalimatu rabbikal husna kuma sun kai ga wannan nasarar ne bima sabaru ai bi sababi sabri saboda haƙuri da suke ashe haƙuri shine mabudin nasara innan nasara ma as-sabri kuma haƙuri shine haƙurƙurtar da rai kan abin da rai ba ta so wajen neman yarda Allah kaga ana cikin mukumukun sanyi ka tashi kai sallah sai ka rashi zuciyarka don lokacin ba abin da kake su illa kwallon ba barko kana da shi mai gini to kuma ga shi an ce asalatu khair minan nau a shi haƙuri a lokacin ka bar bargon ka bauta ma a ga haƙuri yau ka fidda zakar kuɗi ka bayar gashi kana jin son kuɗi wannan haƙurin da za ka yi ka danna bukatar kuɗi ka fidda haƙƙin Allah haƙuri ne wannan to Allah ya ce saboda haƙurin da suka yi ودمرنا ما كان يصنع فرعون دمرنا muka rugurguza muka dammare ji ba haushi shine muka rugurguza muka rurusa muka yi biji-biji ƙasa-ƙasa da abinda fir'auna ya kasance yana aikatawa duk abin da ya tara na dukiya da isa da mulki da yan yana mu yana mu ku zo mu je tashi ɗaya Allah ya gama da su shine mana wa dammarna kenan wa qaumuhu an gane ko shi da mutanen shi wama kanu ya'rishun da abinda suke ginawa ya'rishu wanda suke dorawa na gini na isa dan a nuna maka cikar mulki a hannun Allah tabaraka wa ta'ala ita cikar aya ta gaba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر جاوزنا سيمك كيترد banu isra'il muka tseratar da su muka ƙeratar da su muka tsallakar da su albahara shi ne kuma suka ce shi ne redsi redsi da kake ji ɗin misali wanda kasan ya kara da ɓangare yawa na duniya ya bi masar kuma kusan duk yankin da ya je sai a ba shi suna idan ka je birnin kuwait za a ga kogin amma suna kiransu al-muhit al-arab mutanen faris suna ce a suna kiransu da fashion gulf suka dinga rigima hata wajen suna kawai misali Allah na da iko sai ka iske kogi ko anan kuna kiran shi kaza amma ya karada duniya ne kaga ai kamar ga dauki dajin falgore ne ai muna muke ta da shi falgore shine dai dajin dai kuma inda za ka je niger shi ne zukurma ko shi ne kuma yankari har inda za ka je yankin su sarangeti a kenya allah shi ne mai shi kawai kuma za ka shiga jeji ne allah ga shi ne iya ganin ka kawai to haka shi mako kenan saboda haka wannan kogi lokacin da fir'auna ya fafare su suka zo ga kogi gabansu ga fir'auna da tawaga shi a baya ya za su yi Allah ya umarce shi ya ce ɗauki sanda ka daki tekun ya dake shi fanfala ƙafaka na kulle firkin kaɓaudin abu ثم أزلقنا ثم الآخرين سبحان الله yadda kike kun sai ta dare azlafna su waɗancin shi'o'in fir'auna sai muka tunkuɗo su gaba nan musa ya wuce fir'auna ya shiga nan aka yi aron gama da shi to shi ne allah ce mun ƙeratar da mun tseratar da fir'aun wato banu isra'il wannan kogi to kaga tseratar da su daga wannan halaka shin ni'ima ce ko azaba ce na'am ko mutum ne yake cin abinci mai kaya Allah ke kayar ta tsaya mai a makogo cikin taimakon Allah aka zare kayar ka gani ba mutum ya tinka hadari a mota Allah kiyaye ya sukwani mota a gangara kuma babu kuma ga mutane cikin wani iko na Allah bai kada kowa ba salin alin ba iyawar ka ba ba hikimar ka ba Allah na so ka gode mu da ni'imar ka ce alhamdulillah duk lokacin da ka ce ai motar nan wato sabuwa ce komai nata na ji zamzam kuma kwanan nan na fito daga wato makarantar koyon tuki don kana neman wawa da ya kamata a kasa a gan shi a kasuwa to kai ne saboda ina dabarar taka da mai duka ya jin da dabarar ya za ka yi to nake cewa ni'ima in ta zo to a gode wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to su mutanen annabi Musa alaihi salam Isra'ilawa kenan abin da ya kamata anan su gode wa Allah domin Allah ce sai muka tseratar da su daga sharrin makiyinsu suka juya suka ga fir'auna an ga halakar da shi suka kama hanya za su tafi ainihin wato baitul maqdis daga izini wasu na ganin daidai jericho in kana jin jericho ana kira da ariha sai suka tadda wasu mutane fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka tadda wasu mutane waɗanda sun dage suna bauta ma goma kan su susuwa su mutane su kafara ko ba haka ba kalu sai suka ce suwa su banu isra'il يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم يا موسى mutanen nan da ke da wannan gumaka abun ya burge mu ma ka naɗa mana gunki yadda suke da gumakansu to ƙur'ani ya nuna maka kalli wata mai hudawa Allah ya cece ku ɗazi-ɗazi kuma koyi masa butulci da sabon da ya fi kowanne muni to akwai abin da ya fi shakka muni na da ba to a nuna maka irin akaliya irin tasu ɗaikin na biyu ba su ce ma ya rasulallah ba ya musa ya kai musa sanya mana ilahan wani abin bauta kama lahum aliha yanda su ma suke da abin bautansu ɗaya ka ji amsar da annabi Musa ya ba su, sallallahu Alaihi wasallam. Kala innakum qaumun tajhalun ce ko dai wawaye ne, mutane ne jahilai. Hmm? Ga makiyinku na kira ruwa bai gama lakumin shi mutu. Ya zo da ƙarfi da mulki, yanzu da dukkunan ruwa an dulmuki ya gama da mu. Allah ya ce ce, ya kwace ku yanzu abin da za ku yi nan madadin ku gode wa Allah ta hanyar bauta mai shi kaɗai amma don kun ga wasu suna bautar gunki kuma har abin ya burge ku ce mu ma a sanya mana gunki yanda suke da gunkin nan wato kenan salon bautar wani kare burge in ba daidai ba daga cikin salon bautan da za ka iske masu kira zuwa ga addinin kiristanci a ƙasar nan musamman don su fitine masu raunin imani musamman a kudu dinga zuwa da kyauta kayan abinci suna da agaji na magani suna wannan da kuma wato ainihin kai hatta kai saboda makircinsu har suna da idan ɗalibai nysc misali aka turo su daga arewa tunan muke da yawan musu to suna da misali ƙungiyar krista ta musamman masu karban waɗannan ɗalibai ƙwarai musamman in suka rasa masauki ko suka rasa kai ko postin ne aka yi musu ba wanda suke so ba za su tarbe saboda su kyautata musu saboda ne saboda farautu su zuwa ga kafircinsu shi kuma ɗan adam a ɗabi'a shi kyautata mai sai kamar laifin ya ce ahsin ilan nasu tasta abin kulubahumu la talama malakal insana ihsanu wai kyautata wa mutane sai kamar laifin zakatu sautari insani ya saba mallaka duka sukan ce kuma al'insan abdul ihsan al'insan abdul ihsan bai kamata ba in aka zo majalisun tafsiri a sami ‘yan uwa suna surutu suna hira abinsu in za a yi hira a majalisun tafsiri ya kamata a kiyaye ku gaya musu majalisin tafsiri ma kuma ana hira majalisin qur'ani sannan kuna hira ya kamata a je waje a yi zahira manan qur'ani kuma a mutunta ƙwarar da ake karanta barakallahu fi saboda haka ya zamanto suka yi wannan abun suka kasa gode ma ni'imar Allah kan abin da Allah ta'ala ya ba su shi ne Allah maɗaukaki yake cewa inna ha'ula mutabbarun mahaifi waɗannan da kuke cewa wai a muku goma ka irin nasu to bari ku ji inna ha'ula waɗannan wa yake cewa inna ha'ula yake gaya musu waɗannan da suka yi burge kullum ko mutabbarun mahum fi mahum fi abinda suke kai na bautan gungi to mutabbarun mai halaka su an yi ma rugurgu da shi abin Allah tsinannen abu menene abin sha'awa wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa batilun mugun abu shi ne kuke sha'awa nake cewa a shi salo na bauta kan iya birge wanda ke birge shi sai ka iske misali a ba da kyautar abinci to haka suke hatta a gidajen kuku za ka yi mamaki ga da watan azumi ka samu ɗan ƙungiya irin na kirista na kan da waye suna kai abinci gidajen kurkuku na munosu me ya ɗauka da kamun hannu a tun da mu yi ƙasa gwiwa ba mu yi ba shi kuma manyan wace yinwa ta san musulunci da kafirci ne karɓa zai to ina ma bukatar da aka kai ta tadda mai imani da kakke ya ce ba a bukatar abin da ainihin kuka kawo ɗin wallahi mun gode sorry i'm okay na'am menene masha Allah madalla to da muna irin wannan da zancen ya canza gidan aje yara na nasarawa garinmu ne gidanmu ne ɗayanmu ne amma saboda baccinmu da sakacinmu sai ka iska kafirai daga sabon gari sun zo suna kai madara da milo da kaya irin daya ba wannan ne burinsu ba ajanda ce suke ne ni shaida ne ko shekaru kusan ashirin kuma shari'a ta kano ko shura ne sun taɓa wakilta mu ne da marigayi da ta aminu da Allah ji kamala muka je nan nasarawa muka tadda yaro sunan shi sunan yaron to ya kwanta min sunan shi amma wanda ya sa takardan a miƙa shi ga kafirai musulmi ne sunan shi muhammadu shi dai cike takardun na a ɗauki yaron a ba ainihin wato kafirai ne amare daga ainihin wato sabon gaba kuka ce kuna cin amana wannan abin naku ba daidai ba ne la'alla wannan da ire-iren wannan yasa suka farka yanzu suka ba aka ba gafalar ta mutane a gidan aje marayu na marigayiya hajiya laila dogon yawo a kaduna lokacin tafsiri na a kaduna kamfoli haka muka tashi daga majalisin tafsiri muka ji muka tadda irin wannan kace wallahi malam muna muna da zuwan irin kun ji kun ji abin da ke faru sai a ɗauki yaro musulmi a gaban mu a cikin shi ya zama John saboda maraya ne ba sun wani ne uban shi sace sun shi John Musa ce okay Moses Suleiman suka ce a gaban mu haka muna kallo bayan nan wannan mugun abu ne su kai abinci su kai kalaka da irin wannan makirci sun halakar da da yawa cikin fulanin mu a ƙauye ka gaba fulatin da ke kyawun mutum ba ka je na maka ainihin magana kan ainihin da ferenjinsu ko da ferenjinsu yanan tambayi littafin annabi saboda baccin da muke yi abinda nake cewa salo na kiran mutane zuwa ga addinin su waɗannan mutanen zai iya fusga da zabari da farautar ƙwaƙwalwa wanda ke da raunin fahimta wannan shine abin da ya faru Allah ya tseratar da ku ga barin sharrin fir'auna ku tsallake ce kawai kun da mutane ƙauyawa suna bautan gunki na mu ma a yi mana gunki irin nasu abinda suka faɗa kenan sai ce da su innakum qaumun tajhab lallai ko mutane ne jahilin musa inna haula waɗannan da kuke wai wani godo da marari na abaku gumaka irin na kamar ku ji mutabbarun mahum fi abinda suke kai mutabbarun ai mudammarun muhlakun abun a halakar da shi ne tabbararre ne abun ubangiji wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikata batil shine kuke sha'awa qala ka karanta ko قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين آية 140 kenan surata bakwai al'araf. Kala sai annabi Musa ce, A ghairar Allahi abghikun ilan, yanzu wani Allah kuke so in ba ku a matsayin kuke? Kukuwa, suna yabin da suka ba ku bukatar ku. Ya ce, A ghairar Allahi yanzu wani Allah, abghikun zan nemo muku shi ilahan a matsayin ilahi in bar Allah? وهو الهالي الله شيء عند فضلكم يبيبتكم على العالمين akan duniyar zamanin domin a zamanin su babu waɗanda suke da ilimi irin banu isra'il ba masu yin annabawa irinsu amma abinda za ku yi Allah kenan wannan ya nuna maka idan Allah ya mutunta ka to mutunta tsarin shi bin shi da mutunta tsarin shi kanka kaiwa amfanin zai koma ya tattare a wurinka ne Allah ba zai amfana da komai ba idan ya ce wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi na'am aya ta gaba وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم an jaina ku tuna ya ku banu isra'il ku tuna saboda iz muta'alliqun biwaqi'in mada wa akbar kullum yana da alaka ko kace yana tattare ne da ainihin filin da ya rige wuce ko kace lokacin da yana abu yawanci galib lokacin da na zu an gane ko ba wasu ko da yake da hausa lokacin da kan zo tana nufin nan gaba lokacin da za ka yi shi da kullum yana da alaƙa ne da wato fi'ili da ko dai gabata ko zai kasance amma da arabiya an kaji in takan da alaƙa ne da abin da mutu in ƙallahu ya nisa wa iz qala rabbukum min as-sama ko qala saboda haka ainihin wa iz anjaynakum lokacin da muka tseratar da ku min ali fir'auna muka ce ali fir'auna ana nufin kawai yan fadan shi yan ya namu ya namu ku zo mu je din shi lokacin da muka cece ku daga mutanen fir'auna ya sumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azab yuqattiluna abna'akum suna karkashe ‘ya'yanku maza. Domin da fir'auna ya samu labari za a haifi cikin banu Isra'il da ya rena, to za a haifi yaro wanda yaron zai kasance ga shi mai sifa kaza kaza kaza zai zama dalilin rugujewar mulkinka a hannun shi. Hankalinsa sai tashi. Sura kai sa duk lokacin da in aka haifi ɗa namiji sai sa aka shi shi. To shi ne Allah ce, ku tuna abin da fir'auna ya muku. suna karkashe muku ‘ya'ya maza, amma wa yasta hayona nisa'akum, ‘ya'ya mata kuma suna kyale su. Lokacin da bokayen shi suka gaya min, e za a yi kiɗa, kuma zai zama dalilin mulkin ka zai rubuje a hannun shi. Ita to lalle ban ga ta zama ba. Ita duk Masar da ƙauyukanta, a je a binciki duk mace mai ciki in dai ta haifi ɗa namiji, to nan ɗa ba zai kai labari. a yanka shi haka yi in mace ce to ai dama barazanar ba daga mace ba ne a kyari to da yake Allah shi ne mai kowa mai komai bi ya ƙara tsaye shi ko suka ce an yanka kusan yara sun fi wajen dubu goma a kan gudun kada annabi musa da yi a shi ake ne sai aka ɗauki musan kuma aka yi gidan ai jama'a a'a jalla jalali shi ne kuma ya kasa kashe shi to su waɗancan me suka yi maka bi ayi zambin kotilat ko kuma na tabbatar muku wannan jinin na nan na jira kiyama wallahi wannan jinayen na yaran da ba ji ba gani na nan kiyama za su yi ko ubangiji ga wanda ya kashe da muka yi ya zama ɗori kan ɗori kan alhakin fir'aun Allah ka tsare mu amin ƙarshe annabi Musa a gidan ma ya taso kuma ya kasa kashe shi Allah ya hana ayoyi ne da yawa isar ubangiji iyawan shi kuma abin da kake tsoro ba zai iya samun ka ba idan Allah bai rubuta ba tunda da aka ce da babar shi wa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ki dauke shi ki sa dan nan dan nan a cikin akwati ki wurgi da shi a cikin ta kaga da farko cikin akwati kila zaka fanci ta babu iska babu iska ne mutuwa mutum ba ga majarjawa irin ta igiyar teku in taimur da shi yana iya mutuwa bai mutu ba kuna ba aya ciki kuma sannan igiyar tekun ta kora wannan akwatu ko akwati zuwa gabar gidan fir'auna ‘yan matan gidan kuyangi suka ce a kai wancan fa je mu je mu dauko suna gudu ya sun gaya ai da su ce a dama mai gida baya son ɗanin da mu kashe tun da wuri mu kai masa bishara Allah bai da suka ɗauka suka je ya kalla da kyau ci anya ko wannan bai kashe ba har suna cewa yini ya kashe matarsa asiya ta ce haba yin labar shi abin alfakari ne a ce muna da ɗa ke ya yi daidai da yake galbotar ne ka gani ko haka dai da yake allah wato abinda bai nufata ya faru ba wallahi bai faru ba ma ga shi a riga kashi shi ne allah ya ce allah shi ne muku wannan alkhairi yuqattiluna abna'akum suna karkashe muku ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴa mata wa fi dhalikum haka ne kuwa bala'un min rabbikum azim ai cikin wancananka menene wancananka cikin kisan da fir'auna yi wallahi akwai bala'i babba daga ubangiji Allah duk ya muku wannan amma madadin ku gode shine wai za ku zo ku ce a ba ku gumaka duk shirhi ne kan wancan ka tukwarar da suke yanzu kenan ka gaba ana ta maganar fir'auna bane an riga an gama da shi su da suka ce sun yi imani yan jagun imani shine Allah ke cewa Allah ya muku wannan kun haka to wannan yana da alaka da hata abin da ke faruwa a zamani kaga mutum misali ma'aikaci a gidan musulunci ya taso musulunci ya mai tarbiyya tun yana zuwa islam yana da zaran an je ofis duniya ta dan bude an dan yi kaurin wuya to sai ga an fara yin addinin musulunci kuma harara eh to muka san wannan tsari ne na gwamnati ta san aiki da damu we are here for government works we are civil serv you know you know we want to maintain decorum we want to maintain due process ka dinga jin wani turanci kamar daga wuta turancin ya fito misali kuma karyar banza ce turanci kamar zakara na shirme manufashi ya faranta ma kafirai rai haka muke so haka yi wa ya civilized muslim haka muke bukatar musulmi to ire-iren ku yan uwa ku sani masu sayar da addini so duk lokacin da ainihin muka haɗu da abokanan zaman mu kiristocinsu misali mukan gaya musu hakikanin gaskiyar mu ne ce look ga addinin mu lakum dinukum wali yadin babu yadda za a ce muna bauta ma Allah da ƙarya ne ku ce we worship the same god ku ce ƙarya ne Allah ku daban Allah da za a ce yana kururuwa haka suka faɗa a bible a cikin littafin genesis littafin farko na bible Allah ya shigo ainihin wai wai aljanna yana adam ina kake ne wai bai gaishe ba wallahi ma according to genesis adam where art thou where are you wai saboda ya ci bishiya ya tsaraita sai annabi adam ya ce oh my lord i have taken cover i don't want you to see me ubangiji ina jin kunya karka ganne ni Allah kenan Zaka ce a yaba komai duk Allah ɗaya muke bauta lalalalala shi yasa in sake gaya muku wannan 'yan siyasanmu na baya suna da hankali haka ma na yau suna da hankali to sai dai abinda za ka yi mamaki shi na sha ba da misali tsakanin azikiwe da saddauna kun san mai faru ziki ya ce saddauna mu mance bambancin da duke tsakaninmu tunda duk mu 'yan najeriya we are all nigerians ce a zik gara mu gane muna da bambanci in ya so mu jure mu zaman tare haka wanda magana ce tunda Allah ya ba mu kasa ya ce kaga da farko ni hausa fulani kai ibo ne kaga bambanci gaskiya ko ƙarya ne musulmi ne kai kirista ne kaga bambanci ne daga arewa ne kai daga kudu ne idin ga lasarta shi ka ji gamji dan kwarai ya ce da haka gara mu bambanci we appreciate our differences and then work together to haka ya kamata ko kuma shi ne ma ma'anar zaman najeriya yi federalism unity in diversity muna da bambancinmu a ƙasa amma cin mace amma ta baki malami na Allah ta ɗan kan kowa san gidan wa ku faɗa ba yace Najeriya da yace amma kowa san gidan baban shi kun gyara Hausan ne to kaga wannan shine amma ka je ka sa kunama alju tana dallar ka ce kana yaƙi kana wallahi ni jarumi ne ina maganar garta zai fi kyau in gane e ni ga yadda nake kama ga yadda nake mutum da Allah ya haɗa mu kuma zauna lafiya ma lakum dinukum wani ya tayi maka zo ka ce wa duk ɗaya ne babu komai wani ba daidai ba amma a tattauna a fahimci juna a zauna lafiya wannan muhimmin lamari ne an gane ko shi suke kira ne management of diversity ya za ku iya tafiyar da mancin ku amma kana nan kan addininka da manufarka inci ɗaya ba za ka matsa ba shi ma baka ce matsa ba ba za tsaya gaban Allah ba shi kenan to da haka ƴan uwa masu girma wannan a tare da lokaci na san ɗaya ne abu na ɗauka kowace kuka miƙa musu madalla to da haka Allah yake gaya musu ga irin abin da muka yi muku na alkhairi ku gode ma Allah wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim haka ne cikin duk abin da ya faru na akwai bala'i daga ubangijinku wanda yake babba aya ta gaba وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ووعدنا المفسدين موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين مي- ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة muka ɗaukar wa Musa alƙawarin gane da shi kwana talatin. Suka ce lokacin da Allah zai kira shi ya gana da shi, sai aka lazimta masa azumi na musamman tukun. ya zama kamar shiri da kintsi na ganawa da Allah. wasu na cewa wai da ya kai kwana talatin sai goge bakinsa sai bashin nan da ake samu sai ya tafi aka ci bin tsara kwana goma wannan magana sai ka binciki ingancin ta Allah dai ce da shi kammala wa atmamnaha mai bi ashirin sai aka ƙara masa kwana goma kun gane Allah ce fatamma miqatu rabbih 40 laylatan sai miqati lokacin haduwa da ubangiji ya cika wato darare 40 miqati ai abu ne biyu ai akwai miqati na lokaci akwai miqati na biki da kaga dararen nan miqati ne zamani kenan ai ba ko ina bane Allah ya gana da shi karkashin Tur Sina ne Mount Sina idan kaga miƙati kenan makani to ai ko madala ko mu ne a aikin haji ba muna da miƙati ba Hmm? mu mutanen West Africa in za mu je aikin haji ina ya kamata mu dauki Iran a Jufa ne mutanen Madina a ina ne a Zulhulaifa mutanen gabashin Makka a ina ne a ƙarnin manazir mutanen yaman a yalamlam mutanen iraq da khurasan ina ne zato irkin waka waɗannan wurare guda biyar ana kiransu mawaƙi makaniya liƙa ce mai kamar kai ne ka ce to za mu yi tafiya zuwa Lagos eh to mu yi magamami mana mene ne magamami inda za mu haɗu ce ita to dukkan mu haɗu gaba ɗaya a kanar dawaki da akwai tashoshi a wurin shi zai fito daga gezawa kai za ka fito daga minjibir ko daga bici misali kenan za ku zo kuce ta unguwarmu to inda kuka yi haɗuwar da shi ne bukati ko ku gane na wuri ƙarfe nawa to shi ma bukati ne amma na lokaci zamani ke saboda haka annabi musa allah ya ƙara mai aminci sai allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi miƙati kwana talatin ya yi ibada ya yi shirin haɗuwa da ubangiji zai gana da shi zai ba shi a tawa to an ƙara masa kwana goma sai ce fatamma miƙatu rabbihi arba'ina mai sai miƙatan ubangijin shi shi annabi musa ya cika kwana arba'in dindi wa ƙala musa li akhi harun sai annabi musa ya gaya ma ɗan uwan shi haruna shin bahaushe ya yake rubuta harun ne wannan yan din nan me yake sa mata eh ya suna suna haruna amma ka san kuskure ne me ya kamata ya ce harunu shi ya kamata ya ce amma bahaushe ya hausantar da abu ya zama hausa amma in ƙa'ida za ka bi sai ka ce suna na harunu inda za ka ce haruna ba lokacin cewa suna na bane akwai shi a arabiya to amma tun da dai da hausa muke ni ga a tilaka kawai na faɗa wannan inda ta fuskar ilimi ne ba ka cewa haruna abin da zai baka mamaki ma ka ce suna na haruna ce harunu haruna dai gyaran gyaran gyaran shi ne ke kan ba daidai din ba amma haka za ka haƙura ta haruna ce ba Allah ce haruna a ce ba kuma ka ce kasan dalilin fata a wuri ai dalili ne a raftun su sai annabi musa ya ce alaihissalatu wassalam wato waƙala musa li akhi haru ce to gashi ma ya ce haruna a ya sai mu ce ai saboda ainihin ya zo ne fi mahallin jarri mansuban منصوبا بالفتح نيابة عن الكسر سبب لي لتزم اخلفني في قومي سمي موسى يجي يا كي هارون كزما ainihin wakili na cikin jama'ata wa aslih ka kuma gyatta sha'aninsu ka gyara zama wakili na cikinsu wala tattabi sabilal mufsidin karka kuskura ka bi hanya irin tamkar abu ne gaya mai ukulufni wa asli wala tattabi Allah haɗa kinan kaga ya ba da umarni biyu ya yi hali ɗaya haka ne? wato da ya ce ukulufni ka zama khalifa wa asli ka gyara rayuwarsu wala tattabi saboda ya gamsu a cikin mutanen shi akwai maɓannata to duk yadda za su yi karkabe abin da suka ya kai haro to amma tsaya mana tsakanin annabin Allah haro Allah ya ƙara musu aminci da annabi Musa Allah ya ƙara musu aminci wane ne babba annabi haro to manan gashi ya ce da shi zauna ka kula saboda a matsayin kuma waye sama annabi Musa annabi Musa wannan ya nuna maka cikin tsarin ubangiji ɗanka yana iya samun mukami ka zaka ta da shi Allah bai ko ba a samu mutuna to kai ka haife shi eh a ji wannan daban yanzu karka kalle shi da kai ne uba yanzu yanzu kila sarki ne a cikin masarautar da kai talafin ba yana faruwa ba aka lokacin kai sarki taso a cikin darajar amma ka san ba kyauta ba ko ɗanka ne gona ka ce ya excellency zo na son ganka nan zauna ji min shara ba ka kyauta ba saboda idan kana takama kai ne gaba da shi to ofishin kuma gaba da kai ka taɓa wato al'umman ne wato Allah cikin tsarin safa babu don ba ka baya za a yi ɗanka mahaddacin ƙor'ani wuce ya ka sallah ko sai dai ka yi tsada tunda ba ka da abin da yake da shi tunda ba da shekaru za ka zare masa ido ka ce dawo to ya dawo zai ka yi kuma haka ba sai to saboda haka ya jama'a sai annabin Allah Musa ya ce da ɗan uwan shi wanda ya girme shi ya ce da shi min ukhlufni fi qaum ɗaya wa aslih biyu wala tattabi sabilal mufsidin inda hali mu je ƙarshen shafi zai yi faraminci biyar a to a gurguje to ma da Allah bismillah ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يا سلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله أكبر. ولما جاء موسى لميقاتنا a lokacin da Musa ya je daidai wurin da muka nada mai ta haɗu da shi shi ne da ka hake bayani ba wa kallamahu rabbuhu Allah ubangijin shi yayi mai magana daga aka ce wa kallama Allah Musa min taklim shi yasa kirarin annabi Musa ana ce shi Musa kalimullah Nuhu najiyullah إبراهيم خليل الله عيسى روح الله محمد حبيب الله خليل الله haka kuwa title ne malam honorific title da kowanne Allah ta'ala ya mishi najiyullah wanda Allah ya ce ta ya tsamar ya halaka duniya da ruwa shi aka ce shi najiyullah an gane ko to shi kuma annabi Musa kalim shi sa ba haushi yake ce kallon duk inda ka yi musa to kallon mu har yakan tsara kallon mu a yana an gane ko har ma mukan taƙaita a ce kalla akwai masu fara ba sa tsara su ka duba yana rujuya to Allah ta baraka wa ta'ala ya ce da ya zo wa kallamahu rabbuhu ubangiji ya magana da shi Kala rabbi arini anzur ilai suka ce saboda jin daɗin magana ya ce ubangiji buɗe min shawaki in ganka ba kaji fa Kala lantarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ce ina ba za ka iya gani na bayan musa lan tara to wannan lan karkace mata lan linafil mu'abbadil mu'akkad lan takan zo na ta'abidi har abada amma ba ita ce wannan domin ya ce wujuhun yawma irin nadira ila rabbiya nadira ashe lan ta ta'abidi ne in dai a duniya ake sai ka ce lan linafil mu'akkadil mu'abbad abada lakin fi duniya amma karka ba da ta'abidanci hata ilal akhir araftum saboda duk wanda yace da kai lan harafin korewa ne tara ba yakan yi kuskure domin Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun shikenan zan samu birra din inda na ce da abin da nake araftum saboda haka yani sai Allah yace ba za ka ganni ba fa amma tunda kace kana son ka ganni to barin baka abinda zaka ce misali kamar kace external barin baka wani gwaji walakin anzur ila aljabal ga dutse nan kalli dutsen kalli dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ya iya jurewa wajen kallon haske na kawai to zaka iya gani la ilaha illallah to kaga da dutse da mutum wanne yafi karfi ne yanzu ka ce kai kana da ƙarfi kamar dutsen zumara ba zai yi to sai Allah ce to bari sai wani bangare na hasken ubangiji ya sauka akan dutsen malam sai zama gari musa ce to musa dutsen da ya kasa jure gani na kai zaka yi da wannan jiki na dan adam sai dai lahira shi ka san tunda zamu ga Allah lahira ka san za a yi mana sabon canji yi mamakin irin jikinka ba tsofa malam Allah ba tamoji ba lako-lako nan ciwo bai Allah ba shi duk babu saboda an riga an wuce wuri Allah ka ba mu aljanna shi sa mai tafa fituka mu nemi da Allah kawai dutse Allah ce kalli dutse fa'in istakarra makanahu to ku sama tarani in dutsen ya iya jurewa ya tabbata a inda yake tare da ya ga haske na to kenan za ka iya gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa ai da hasken ubangiji ko kace ubangijinka ya bayyana ga dutsen bangare kawai ai sai dutsen malam ya yi rugu-rugu annai musa malam sai faɗi makashin ya mutu suka ce sa'iƙan anan mutuwa ce da allah kuma tashe shi wasu kan ce su ma ne da za ka ce kawai mutum ya mutu ya kasa jurewa yanzu ko kai irin walƙiyan nan da fauce ido ya kake ba zai yi malam walƙiya in aka yi wata tsawa sai gwamnati su rikici ana ta gudu yanzu koron da aka yi bana tsawa da cida iri nawa aka yi kuma nawa suka mutu lajikan musulmi sadaka da haka ta faru falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa mai sa'iqa falamma afaqa da ya farfado shine afaqa daga wannan mutuwar in ka so ka ce daga suman da ya yi ƙara sai musa ya ce alisala subhana farki ya tabbata da ya sa mafi girma daga cikin manya-manyan addu'a da za ka gaya malakacin subhana kama kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a baka masu nauyi a mizani allah na tsananin son su zuwa subhanallah wa bihamdi subhanallah al'abu mu rike wannan a rana ka karanta wannan sau ɗari biyar za ka iya kana faɗa sikelinka na nauyi kuma da shi ne a lahira ake rigirgi Allah ya Allah ka samu dace sai ce tsarki ya tabbata gare ka tubtu ile ka Allah na tuba na tuba gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon waɗanda suka sallama suka yi kauya gare ka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته